سبحانه الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحميد 29 وقت سفر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na tamanin da tara za mu tashi darasi na casa'in daidai a cikin wannan littafi mai albarka الأدب المفرد نبغ مالني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى من أقمتين بابنا تاريخ إلى عشرين دا تقف إلا مكذا أخا حديثنا تاري ترى أربعين دجا لم تاج حديثنا تاري ترى أربعين دجا باب الدمالي في سوى باب قيام رجل لأخيه babu da yake magana a kan linkewar mutum da ɗan uwansa aka yi amfani da lamu li akhihi dan ɗan uwansa حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد بن سلمة عن حميد عن انس بن قال ما كان شخص احب اليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم باب وان يكسر في مفي سويور جني da sahabban annabi alaihi salatu wasalam ja Anas dan Malik ba wanda suke so su gani a rayuwar irin annabi sallallahu alaihi wasallam kagan da Anas duk wannan maganganun a ce ba a yi bai taba dan su ai ka ga wanda yazo yace ba Anas ba shi ya kamata a duba kokolwar ai ya kokolwar yake cewa ka ce Anas ba to kamar rana ce ka ce babu ita kullun Anas ba bayani yake kika kowa jama'ilul muhammadiyya za ga tun da aka fara bayanin sifar annabi har aka kai wani mataki to an san malik bai guje ba yana ba da hoto na sifar annabi alaihi salatu wassalam to shi ne yake cewa wa kanu idza ra'awhu sun kasance idan suka ganshi lam yaqumu ilayhi ba ta mikewa kaga ba wanda suka fito su gani a rayuwar su irin annabi alaihi salatu wassalam amma fa idan suka gani baya mikewa ba ta miƙewa saboda sun sa annabi baya so lima la alamu da min karayi ya ci li zali saboda abin da suka gani cewa annabi baya son haka wata mata baya son haka akwai hadisin abiyu ma masal bayani zai yi na ajila da yake cewa wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya fito mana mutawaki al'ada haka yana dogari yana dogarawa da wani sanda sai abu ma matul gani ya ce duk sai muka miki bayan mun miki sai annabi ya ce la taqumu kama taqumul aajim ba'dhum li ba'd kada ku rika mikiwa kamar yadda ajamawa waɗanda ba larabawa ba suke miki wa junan annabi ya hana ku kaga wannan kuka kowa na ga hadisin Abu Dawud ya kawo shi a cikin wato littafin da aka na cikin Muslim shi ma Imam Ahmad ya kawo hadisi wannan ya nuna cewa annabi alaihi salatu wassalam baya so wata bata duk da wasu ce hadisi ne mukari kama dai wannan hadisin da muka ji a kai shi inji mun ji wato inda ya dosa Tirmidhi ya fitar da shi Imam Ahmad ba ya fitar wannan da muka ji a arewa shi da ake cewa akwai matakai haka shi kiyamu kiyamu kiyamun ala ra'atil rajuli a zuwa ɗaya a kan mutum wannan yana cikin mulki a jababiya masu wato irin sarakunan nan masu jijji da kai da girman kai wannan ayyukan su ne sannan kuma cewa haka idan mutum ya dawo daga tafiya shi kuma alkiyamu ilaihi bi kulumihi min safari wannan ke ce wala ba ka ji shi kuma mutum ya tarowa kenan kaga ba mikewa kai taro shi kai wanda za mu ji hadisin Nana Fatima nan gaba. An gane ko wancan yayin da ya dawo daga tafiya. Shi kuma wanda yake wato inda majini ne makani ya auto ke idan ya dawo da gurinsa ko kasuwa shi kuma malamai sun yi zaɓari. wasu na ganin idan mutum ba ya ba shi da baya jin wani abu in an taro shi din ba komai a yi masa amma in yana jin wani abu ta ce bai kamata ba an fahimta da kyau ko to wannan shi ne saboda suna ta kawo wannan ayar ta can izin kasa izu na biyu yau mai komun nasu ne rabbil alamin سورة المكذبين هو يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس يكتي جنة هكا من وجدت الجنة لما لقيتها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أيوة أن الفكرة تأسسته باي قوة الله ولن ما يوم يقوم الناس لمن لرب العالمين ranar da mutane za su miƙe su tsaya wato ne rabbil alamin saboda wato ubangijin talibai na ماذا يجي حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا النضر قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا ميسرة بن عبيد wayannan bayan Allah da muka biya Muhammad bin al-Hasan shine Abu Hatim sai dai shi majhul ne gaskiya majhul ne wasu suka ce wata kila shine Muhammad bin al-Hasan bin Salim al-Marwazi wanda yake ruwaya daga Imam daga Ahmad bin Salim al-Marwazi wasu suka ce ana tsammanin ko shine wannan wanda shi Abu Ya'la ya kawo shi a cikin al-Tabaqat to wasu kuma suka ce ba shi bane wannan abin ya janyo kusan an samu gabani wasu kuma suka ce shi ne wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da uku to kaga dai majhul ne shi shi wannan wannan Muhammad bin al-Hakam قال أخبرني عن منهال بن عمرو قال حدثتني عائشة yace na Aisha ta zantar da ni na Aisha ta zantar da ni binti Aisha ta binti Talha Aisha binti Talha ta zantar da ni Allah baka hukuncin sarki ya tsara maka ita wanda ita kuma mahaifiyarta ta ce ummu kulsum binti Abi Bakr ita kuma kita ummu kulsum kai gidan Zainab Bakar wadda waye ya aure ta ko da yake ita wacce sai na ali ne ya auri ummu kulsum ko binta ali ya auri sai na umar ya auri ummu kulsum binta ali bin ali talib haka ne yau wacce ta zo din ne yake muga auren na ku iya tuna tana karamar yarinya har kuka ku tuna da ummu kulsum din dai kana tace ba ra'aytu ahadan minan nasi ban taba ganin wani mutum daga cikin mutane ba kana atba abin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kama da annabi alaihi salatu wa sallam ban taba gani ba a cikin mutane wanda yake kama da annabi alaihi salatu wa sallam sannan sai kenan wa kalaman wajen magana wala hadisan ko zanci zai wala jinsatan ko zama min fadi mata fiye da na fadi ba Allah ya kara mata yadda. Kalar ta ce wa kanar da yin sallallahu alaihi wasallam idan ra'aha domin annabi ya kasance idan ya ganta a tsabanin ta fuskanto ran ababi a zai mata marhaba abin da mutum da yake cewa wani kamin sai wani kamin din ya mata marhaba sun ba kama ilaiha fa qabbala sannan ya yake zuwa gare ta ya sumbace ta sun ba kana biyadiya fa ja'a biha hatta yajlisa bi makani sannan ya rike hannun da ita bude ta har sai ya kai ta gurin zaman ta gurin zaman sa inda yake zama ya zauna da ita wannan na ga fadi ma a kayan annabi da wani dawo da wani abu da nake so duwa bai maza na maza uku mata zuwa ya maza Abdallah, Ibrahim, Alkasir, to a ɗayi wa ɗayar. الطيب الطاهر كيوا ابراهيم المعظم تكون يدا كده النبي صلى الله عليه وسلم malam musa shi ne a kai a kai kun yadda da shi yadda lafto a kuma ya ba ku ba da dalilin ku da kuka ce ku ba da shi ma da yake shi kadai ne dukkan ku kun yadda domin sai a su koke riba cewa duk kun yadda ibrahim da ma'azam shi ne a kai a kai na ja ga ku gidan annabi ba za mu fita kawai sai mun ji suwaye a gidan annaba ne kuma ban gaba ba iya wannan tambayar zan zo ta biyu annaba ne salatu wassalam to shi kenan idan ibrahim al-mu'azzam ne yasa tayyib da tayyib ake cewa muhammad ne idan kuma abdullahi ne da kuka faɗa yanzu duk kun yi sabani a biyun nan ba da uku me yasa ake kiran tayyib a ce mar muhammad ne a ce tayyib ma muhammad bayan ba muhammad duk biyu abdullahi ne sai ibrahim haka kuka faɗa kaji ruwaya ta uku da wurin Muhammad iya da wayo amma ya faɗa sai to alƙasin ke alƙasin ke kaji ta uku alƙasin shi ma Muhammad ne na shi ne mai lakabin Muhammad Muhammad alƙasin to saboda haka shi ne shi ne mai lakabin a tsayin a tsayin ke ko kana kan baka kadi ka ko To kun ga wannan kamar yadda nake yawan faɗa wannan ba ba daidai ba gidan annabi ko karanta shi ake bibita ƴaƴan annabi alaihi salatu wassalam to kun ga Abdullahi shi ne a tsayi ko a tsayi haka da ta kauka mala Musa shi ne a tsayi kuma a tsayi wasu ke tsakowa wani abu daban shi ne dai annabi yake cewa tsayi wani lokacin kuma ya ce masa tsayi da dawo mata ba hudu dawa dawa fatima zainab ummu kulsum rukayya to waye babba a cikin wannan amma ta da mazan duk waye babba na zainab yawa sai rayya sai wa sai ran magulgu na sai ran rayya sai wa ai duka an maza nake wannan zai hanci ne Allah gobar ma ka kan ajiya hanci ne ai faransi ke ana da yake da faransi kan yi kuma ruwa ba ku faɗi gida annabi ba gidan annabi mala ne shi kadai ya san gida annabi wanda ku shi ne ai yana da wani to kaga wannan shi yake nuna cewa inda nake so a zuba kuma san cewa wato akwai tagwaye a ƴaƴan nan na Khadija ko kun san ruwan gurin nake so mu kaga wallahi gidan annabi ita ba biyowa ta kai ba Bai taɓa biyo ba, to yanzu ya biyo, yanzu kudan ba kwa tsani, kuma a tagwayen ba ba kwa tsani. Me kuka ce a tafin da yi? Fadar kuwa, su ka fi da malik, murarar su bi da rabi'a, tafin da yake yin ba da ila da yin umayya. ina da yin amai ai ko a bayanai na da nai zai da kuna da abin da za ku gani cewa shi ne ya fi kowane shekaru a baya da mu je zuwa ina zuwa ji a gano abu biyu yanzu shekaru waye babban mai ban da mai ban sannan wane ne na karshe kuma akwai tagwaye idan akwai tagwaye zuwaye ɗayan na na kari da eh a yi a wani yanzu to ai haihuwa da ban koda za a haihu a mutu ai ana yi a haifar tagwaye kowa a yi yawwa ni da mai a yi ballantana duk sai rayu gidan annabi alaihi salatu wasallam to kaga tun ba kaga da yake ya faja a biya a ta yi da fi makare kaga ba jikoki nake ba in nake jikoki shi ma kace ana san wani zai zai sai ka bai don ba yan biyu bane bambancin su wata goma da daya ba yan biyu bane akwai yan biyu ma yake su ta haifa amma ita ba ta da yan biyu a nan ne ba ka samu cewa ba yawan biyu bane da ka sa a kan wani da duk abin da ya da ai ba ma ka sa wani da wani yayi wani da wani duka ba wani yarda Isa yake gaya wa na'am sai wannan tsaro tare da aka yi ba ma sai ka ce ake so kake ka sa Muhammad da Ahmad yayi ba wanda ya waye ce ma dai ko ka kadar hausa saboda ba hausa saboda yake yake zan ahalin baiti ba shi za ake gayawa ba su da yake sahabbai ba zuwan su ne yasa ake san ahalin baiti ba shi ba hausa saboda san ahalin baiti shi ne shi ma sai koma neman kuɗi da ko a gura su ko ba san yanzu ne ba a yi ka gane ayyuka da biyu ana biyu na gaishe kuma a wani su har gobe ko to yan biyu na biyu ku biya wa da ku aka ce duk duniya ba inda za ka je ka ana yawo yan biyu a ce an haɗar da wani da ba da da a ce a Najeriya. An gani da kullum a sami sun mun Allah ya ta shi ne zuwa in muka zo ta kansa za mu fara wannan zai gashi an nemo. Na? Na? kuma kaga ta ji kuma mai yadda da jiwa ba kawai a jira dubu kuma sannan malamar ta ji yi ma in aka ji wurin je rafara eh zan je rafara la wani ne malam google ka ji ke ni ba malam google ne ke so na'am sai ce sun ba kasa biya biya ba za a biya a ta yi da sahabi makani ya rike hannun ta sai ya kai shi wanda yake zama wa kana idza ata annabi sallallahu alaihi wasallam fa rahaba bi ita ma ta kasance idan annabi ya ce gidanta sai ta yi masa maraba sun ba kama ilayhi fa qabbalat da miki zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam da sumbace وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه. تاجي القرى النبي عليه الصلاة والسلام على الله جل وعلا كفرا. كنتم ليس من الجلاء النبي رجل الناس ليس عليه. يا كيف لو يتعلم. أي كتنجات كوي كرم. ذاك أكوي ذاك أمتي وأنا هذا. kamar yana abin da ne a ce bari a yanka a irin babban gida a yanki guri a kusan mutu da gida ne kawai yi zaga kawai yi jiran da aka bi gidansa zagowa ne in zai zai gidansa zagawa ne shi za a kuɗi wanda a jikin da za mu biya nan gaba da ya shiga gurin su suna wasu ba da daddare ai kawai in ma wani abu za a yi karfi za a yi a gidan da wasa ko kai da jikin ku yau to shi ne yake kaga a rikin lafiyar da Allah ya karɓi ransa na shi ma na faɗa ba da shi na wani zazzabin annabi alaihi salatu wasallam ya yi zafi kwata kwata ba na nan fara biya eh wanda ya fi zafin na yadda amma kwanciyar da ka iya zuwa kwana sha biyu ne daga laraba zuwa litinin shi ne lokacin da har ya kai annabi alaihi salatu wasallam karshe karshe da ya rage kwana biyar sun nan ba ma ya iya fitowa wata fata ta iya cewa zazzabin na ƙasa da sati biyu a lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa to a wannan rashin lafiyar ita za ka kai shi bara aba wa qabbala ya yi mata maraba sannan kuma ya sumbace ta in za a wata ruwa ya ta zaro ta ce saboda ba ma ya iya tashi ya yi nauyi ko ta daga ranar a wannan kwanan sha biyu daga ranar laraba kuma alhamis juma a tsawon lahadi shi ne jikin ya fi zafi baya iya kayi ibada shi sai ita ta faɗa masa abin da ke ta tafi sun fiyo zuwa gari amma duk da haka abin da ya saba ne ba mata ba a wuce da saboda jikin ya yi nauyi sallallahu alaihi wasallam wa asara ilaiha biyu je wato dan faɗi zuwa gare shi annabi alaihi salatu wasallam ya sumbace ta sai ya mata wani sirri wato dan gaya mata wata magana a kullu saba kai sai ta bace da kuka duk ma asara ilaiha fa ba shi kai sannan annabi ya koya mata sirri sannan sai ta yi dariya wa kuntu lin nisa na ra'ida ta ce zai rage sauran mata sauran mata gida inda su suna gurin in kuntu la ara anna li hadhihi al mar'ati fadlan ala al nisa baraku sai ta ce wallahi da na dauka idan da nake wannan baiwa Allah na dauka da ba na dauka jarin dukkan mata aure mata saboda abin nufin da ta dauka ba rabuwa ba ce ba ku yi kisa da kuka da tana ba ta layi da abu da wato girma irin na jarumai maza masu da ciwon zuciya shi abu da take yi. Saboda kun ga ai bai ai sakonni ne barin da abu da tambaya. Dan da annabi mu duniya shekarun na na riga nawa shekarun na na Fatima nawa duk sakonni ne shi zakuwa da zakuwa. Shi za a ake cewa mutum ya koyi wai ka ji mace tana kuka ta ce wai mijin da ya kara aure wai ta abin da ya gaba da take ji wai ta cikin da zai aure to ban da aure bai Allah wacce kike so zai aure ko wacce yake so wata kuma ta zauna ta rika kuka ya kara aure ya kace ni shi ita wallahi ba wai auren ne yake da mu ba wai ya rasa wanda zai aure shi wanda mutum ke muku kaji ba to ba a iya gudu kawai ba a iya gudu wai kukan da wani waje wanda gudu me za mu yi a ruwan da mutum ke bai mutu ba shi ne kukan to kaga a nan za a ce abu ya yi abu kunya ya auro ta cikin sa to shi ne inna li hadhihi al-mar'ati fadlan wa tu in kuntu la ara anna li hadhihi al-mar'ata fadlan 'ala an-nisa' bai da iya bi da nisa kwanji kwanji da shi shi daga ashe ma duk irin mutum ita ma ba ta ce kun san abin da take nufi shi ne mace sai yanzu za ka zo ka tarar da ita an mata mutuwa wanda ko uwa ko wani nasa ya mutu kwana uku ka ganta wallahi sai ma sai ka zo mata da awa amma bayan kwana uku nan ka zo ka ganta da shi a dariya sai ka ce ai ya ne ko ba haka bane to shi ne wannan wai da kanta ke wani cewa da gaskiya ke cewa ba ta cikin irin layin mu mata masu raunin zuciya a ce ita ma cikin rubuci lissa na yi duk da jiya sai shi shi za a yi akwai lokacin da wani zai rika wato ba su wata daraja sosai ba ka kai gurin ba to kar kai abin da za ka fato ka zauna lafiya za a gori kullum ya ganka shiru yake ganin da kai sai ya ba ka girma wata nan da hira ta balle ya ji kaso ko wani da sai ya ji wani kai da jani ko ba ka bane sai ka girman ya ji su ka ga da kidan ka kai ji za ka yi na yaji su ko girman ki sai ne in da ba ka ji za ka yi ba to ba ka ji kawai ka ji ya fito shi to kaga to sai ki fa ila yya min al-nisa'i bainama iya tabbi idan ya kaba ita ga jinan mun ga dai kuka ita kuma ga ta koma sai dariya da kuke biya a cikin dana ya ce mata alduha ba alamin sai ce ba da ba mai annabi ya ce kana ce ta ce in ni gidan da mabiya irin a hausa kake ta a ce na zama ma jaja jaje Bajira shi ne wanda yake ke kawo ce da ka gaya mar abu ya faɗa. Kun san ana faɗa cewa shi ciki ba dan abinci kawai aka yi shi ba, akwai gurin koya magana. Inda ba wa Allah kana so ka zauna lafiya ka gane tunanin da suke horon na amin na silan nasa ba na silan. An umarce mu da mu ajiye kowa a masaukinsa. Ku ka gane cewa akwai wanda shi ya zo kuna hira magana ba sai ya ce ma macin zuba ne. matsayin ke kalla da ko da abin da ya shafe shi ne shi da ma gidan to kada yi shi ya ga irin wannan ya ke kira shi kana da kuka biya a cikin hadisin riyadu sahih cewa Allah ya azurta shugaba da bi kana saliha in Allah ya san shugaba zai ba shi bi kana saliha domin duk shugaba Allah ya ba shi bi kana akwai masu kirki akwai biyun baya to idan Allah ya baka fitarar saniya shi ne wanda za ku sirri ka gaya maka abin da ba ka san kowa ne kuma su koyi wanda ko kun fata fitarar shi ne wanda ko kun fata ba zai fara ba a cikin mutane ya kamata a cikin mutanen tana da irin wannan wanda ko kun fata wannan sirrin ka ne ba wanda zai gaya amma duk wanda za ku iya fatawa ya kautin ko wannan bai zama fitarar ba alal akalli ya kamata a matsayin ka na mutum mai hankali a ce ka iya bambanta wannan a cikin mutanen da kake da akwai wanda ka san sirrinci ko ba da haka ka san ba zai faɗi wani sirrin in ba ka iya bambanta wannan ba to kamata ya yi duk maganar ka ka ajiye ka kai kai da kake ka da wani na cewa kullum ma ja wani ne ya duk abin da ya tsallake mutum ne sai ya yi da wata hakan zai zama bakar gyara ne ma
yayi idan so kaje a gyara da ba ka ga ba wai sai ka zo kake nema ba misali kuma wanda kake nema ka ga a waje ke gyara ina magana akan abin da baka so kowa yi kafin jin da kyau yawa abin da ya zama matsala ai dole da baka mutum dan a gyara domin ka ajiye ya iya cikin ba zai gyara akwai mai gyara babu mai gyara amma magana da yake akwai abin da kai ba ka so kowa ya ji a duniya to bar abin ka ciya ce ka idan kuma sai ka yi diskashin dinsa da wani to zaɓi wanda ke yi dani baka ji ko annaba ne na so zan ga ce ba sai a ce zai mutu da ne ba sai a ce ta yi mutu da ko ba ka bane ta yi mutu kowa ya ce annabi yana sirri amma yana faɗa ba ta faɗa iya wanda yake a za a faɗi ya faɗi wanda za a iya faɗa amma wanda ba a faɗa an yi kowa ga Allah ba wanda ya ji kana ji ba lokacin da annabi ya lissafo mu da kai sai na wani yake na haka kada Allah ka gaya mun zuwa yake yake annabi ya gaya mun gina ba yake shugaban Allah da ni yake wannan zai ya fara yake babu kai shi ke nan yake daga wannan kuma ka ƙara tambaya tsara eh yake babu kai shi ke nan Zo da haka kaga wato ba ta ajiwa ma kana da kita na ji suke ke ni kisan labazira na zama mai bayyana sirri ke ina kisan labazira har akwai ruwayar masoro da ruwayar take cewa ku kuci zai ce ma ra'aitu kal yawmi far'an aqrabu min al-qudin fa ta'altu an zalika fa an zalika fa qala yace ma ra'aitu kal yawmi far'an aqrabu min al-qudin ba ta ga wani cikin da yake kusa da damuwa irin wannan ranar ba a abu biyu a tare ga ban ciki ga damuwa duka a lokaci daya yaji za ka tambaye ka ita ce ma kunti da afiyar sirra rasulullah har a wannan ruwa ce ma kunti da afiyar sirra rasulullah ni ba da taɓa bayyana sirrin annabi a ta ta wafiyar nabi sallallahu alaihi wasallam fa altuha yana ga ta ce da annabi ya bar duniya sai na tambaye ta falamma qubila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat yayin da annabi ya bar duniya sai ta ce asara ilayya kana ga kamar ɗaya jarida sai ta ce ka san ɗan jarida ne ya sa ka a gaba ya ce ma tambaye ko ka ta ba sai ya burba to da Aisha ba ba ta manta ba ta ci gaba da tambaye ta bayan annabi ya bar duniya ta tambaye ta yace wai ne annabi ya gaya muku fakala yace yace inni majidu ai annabi ke mun yace a wannan rashin lafiyar da nake ba zan tafi ba zan koma zuwa ga Allah Baba kai ki tace je ne kuka ka ga yanzu baya tace je ne kuka duk ma tara ilayya sanne kuma wato yi min sirri ya gaya mu a kunni na fakala yake innaki awwala ahli bi li khawfa bayan na wasu ne ce rai fara yi take fatarar ki da zalika wa ajabati ke farin ciki ya lullube ne abin ya burge ni anan ku kalli wani abu cewa ki za ki fara dina wata shida da barin annabi duniya na ran faɗi matsayi to amma abin da zai baka mamaki shine kan yanzu idan ma yanzu da zai ba duniya ya ce ba ma bayan na mutu kai rana biyu da zafi ɗaya za ka yi nuna sai tunda ya yi haka ko ina bai gani ɗayan musamman yana da kuɗi za ka yi damuwa gadon kawale shi ki kuma a ce da bambanci da bambanci su da bambanci da bambanci ita wani wannan take cewa za ta fara bin annabawa ne da rasu amma wallahi kai ko ni ne za a biya wa take da rasu kai ne ne ta abu ke da rasu wanda za ka fara bin shi akwai yanki ko akwai yanki kai kuma ba wata ai barin da ne ko ya da mutum ba za ta yi wa koko ina da wanda da ta fi ruwa da liru ba ina ru ta inda za ka ba kudin da ta kamo ka koma kaga haka yanzu yake amma ta na kuma wanda za ta fara dina wanda ta kowa dogon hannu shi ne suka rika gwadawa wannan sai aka wannan sai aka wace ce ta fara kusa a wada Ummul Masaki ko Zainab bintu Huzaima wannan kun ci ba a wariya saboda haka Zainab bintu Huzaima ita ce Ummul Masaki yanzu ɗauka cewa tsawon hannu aka yi saboda a wata ta fi tsawon hannu idan a yi wata ta fi kowa kyauta ake yi domin ita saboda taimakawa talaka mun biya da ku alkulu a wannan adadin rubar tsakanin da da raya da ake cewa wajen kyauta wace ta wata gwamata a haka ba abin da ya fito ta jiya amma can gurin a bada wani hoto za ku iya tunani me bambancin su ba za ta kalle bambancin na ra'ayi da ummul lafafi zainab me bambancin ko wace jara da ya gaba da hali sai ta tara ya taru sai ta raba ita kuma wannan da ya zo ba da ba kawai ta raba a kowace da girma yanzu a cikin kuɗi ya kai yin miliyan ɗaya kana ganin da duk ka raba mutane an shi ma da girman sa wallahi wanda kuma yana zuwa ne ba ma ya girman kake baya ba eh ba zai zauna ba ba ka ji daɗin da aljiyo ba ya ka ce baka ga wata an muka biya da wata bai wata bayan an kawo kuɗi mai yawa wanda da ke ƴaƴan jirgin ya kawo da kuɗi aka zo za a sha ruwa bai wata tafi ai ko dan nama ba za a sa wata tafi ai ki da mu idan wanda kudin tafi duk baki zai ji raba mutane ba shi ne da ne da rana su ce me suka ce su ji Allah ya saka da alai Allah ya bada da rana ce to su ke gida su aka zo jan ruwa babu komai duk sun raba kuma a lokacin da mun yi bambancin kudin za a ga millions of naira gaba ɗaya sai da jarabawa duk jarabawa makota da abokan arziki wanda mutane ba na da wannan hadisin bayan imamu bukari tirmidhi abu dawud nasai duk sun fitar da har ibn hibban sun fitar da na babu kiyanu rajul da rajul babu da yake magana akan linkewar mutum da rajul jan mutum da rajul tsari ga wanda yake a zaune da muke tafi a kan kun ga ila li mun yi amma wanda yake a zaune da lafiya magana حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل قال حدثني ابو زبير عن جابر قال اتقى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا وراءه وهو قاعد annabi alaihi salatu wasalam yaka yayi wajen rashin lafiya ko suka ce magana jiya ga gwamma lokacin da ya faɗo da kan tabuwa da ya ciwa gwiwa wasu kuma ta ce a rashin lafiyar nan shi bi wanda ya koma zuwa ga Allah fasallai na wara a wuce muke sallah a baya to huwa ka'idu shi kuma annabi na zaune wa abubakar yusmi'un nasu takbiratan wa takbirahu sai na maka yana jiyar da mutane kabbaran annabi aka ce annabi aka fara samu daga murya bayan ne ba gurare nan sau nawa aka taɓa samun zamanin annabi aka ga murya da da sau nawa ba yi ba majalisun nan ba zai yi ya fi suna marin jiya ba okay yanzu da haka kaga anan bai gaba ɗaya bai haura su uku ba jiyarwa annaba ne da su salamu na sallah a jiya sannan kuma kowanne daga cikin akwai larurar da take ta a ɗaya isa an yanzu yana idan liman baya ci jiyarwa mutane za a yi rauni a bayan yana jiyarwa ba dan koji yanzu ne ta gaba gida uku yake akwai wanda ne ma sallah da wani ba da yi kawai da ne kama wannan kawai da ne hujjar ta wasu cewa bari ne wasu ba sa yin layar su su ce shi yau kai wannan zalla ka wasu aka yan gobe yau ba amma wanda liman zai je ke ba ruwan ku kare liman zai je da mutane haka ba da san gobe yau ko za ke ba wani abu ne da yake ba shi ne a ciki akwai ladan da zai zuwa ku ji bai da wuya sai da ita kuma ba ta sa da an mai shirkon a wuya to ladan ne da duje ne amma a kowace wallahi ladanin ba limamu ba ya fi ladanin murya akwai wanda fa zuwa ya masallacin wucewa ya je kawai sai ya ji ba ya ji layin da zuciya ta ga murya wucewa ya zo yi ba kawai ya tsaya sallah ba zuciya ya yi to ka ga dan godiyo shi ne wannan magana to amma an ji al-islamu adu ma da ila shi ne yana gaba da abin da yake aiki da shi to fada yake ne amma ba wani mara kala ba shi ta rigima ba ita wace ya fiya to shi ne yake fanta fata ilaina bara'ana kiyama annabi ya biyo je ga fita a tsaye shi kuma yana zaune ba ya share ilaina bara'ana annabi ya mana nuni da hannu cewa kowa ya zama duk muka zama fa sallai na bi salati ko auda muka yi sallah da sallar ta azumi falan ma sallama yayin da yin sallah ba kana fifi in kittum la taf'alu fi ila farisa wa ruh saurakin haya eh idan ka lura ga saurakin in ka danna tubbi bihi ko laula an rabatna ala qalbiha saura kin saboda daga cewa akwatin nan babu ga nan buka da Allah yake wa da mu sauri zuciyar da ba dan mun hana ta ba da shi ta bayyana cewa saboda burki to ko ka adna in kitum la tabadu bila balisa wa ruh saura kin su yin aikin mutanen fata wasu bakaruta mutanen kira da ita rumawa da ya zai komo na alamun yake su ne masu tsayawa a kan sarakunan su wau kwarorin su kuma suna zane rigar sai da biyu shi ne aka in ba da wata maslaha ta tsaro ko wani hali da ake ciki na rashin kwanciya hankali ba ba shi kawai mutum yana zaune a tsaya ba ko a biyar amma da wannan matsalar ta ce to ba ko bala da musamman kuma mutum yana zo yana jin wani abu zai faɗa ba ba tsaya ba kawai zai yi karatu zo ta fara ai wajen jin ba ta sa a tsaya a baya a bakin a kare kwace babu bi haka za a ga ya karatu din kaza kaza kaza ba a so mutum ya yawo da dalila fala taf'alu kada ku yi haka in kan muri a in mati ku ku yi koyi da koyi da limaman ku in sallah qa'iman fa sallu qiyaman idan sun yi a tsaye kuma ku yi a tsaye wa in sallah qa'idin fa sallu qu'udan sun yi a zaune kuma ku yi a zaune imam muslim bayan bukari a daga gobar shi ma ya fitar da wannan hadisi babi na gaba to kaga daga nan da kare na barar mota da da sai biyo sai gamba ba yake nuna cewa annabi na gani ai biyo wanda ya tsara tabbatar da ganin da yake na sabon ne ba yana nuna baya gani yana nan ai yana nan a kusurciyarsa cewa annabi yana gani kuma abin ya faɗo mu a zuciya sai ya ce yana gani lokacin da yake sallah aka yi ya tabbata a cikin zuciyar annabi amma ana yi tauhidi cewa abin da nake gani bari tsara na tsara masa karfin cewa hakan ba dai bai bai kore ganin da yana yi da biyu wani kamar ya ce ne kyau kuma in shi ne wannan aka ce idan za a cutar da shi ita ne ko zai zo kullawa sai yanzu mara cikin gwamnati an sarka an yi kuma za a iya kullawa idan za a iya duka miƙe kana cin abu ba ku eh ai ka san shi karatun addini ko ko wato ba wai iyayen da bane kai dan ya za ka yi mu'amala da shi ba aiki eh don za ka wani yayi kuma ya kasa mu'amala da shi cutar da kansa in ka karanta ya kamata ka san ya za ka yi mu'amala da shi ita ya shiga an bai da rage ku eh amma mutum ya zai yaje mu'amala da yanzu kana makarantar daren ta zuwa cikin kowa ya fice kaji ba su kamar ku kana da su da shi kenan maslaha za ta kalla ne maslaha ba amma in ka da shi gaban kada ya zo kai gaura ka karanta hadisi kaji ba ka ji ba ai bayan an kore ka sai an ba ka ba ka ka fice da kanka fice da iyalinka domin kai yanzu zai riga kusa da taya ma lokacin da mai lokaci da titi kuma sannan abun da kake da shi ba ko ba ka bane yau zai zai zufan doma wata ruwa a ne kaza wallahi sallahi sai ka jira zuwa a kan addu'a a majalisi bayan kuma a majalisi zai biyo karatun ba daidai ba to shi ne kawai yawwa shi al'adu kuda'a ya ce ɗin yau da rani kuma yana buƙatar siyasa yadda za ka mu'amalanci karatu shi ya buwa da ku to kun ga wannan to sai ƙara so ko mana ainihin babu amma amma sai kuma dawo da matsalar babu ila ta ra'aba bal ya ba'a yadahu ala din ban da yake magana akan idan mutum zai a ci jawa to zai ya hannun da akan bakin sa حدثنا مسدد قال حدثنا قال قال من بيع أحسن بايع رضي الله عنه قال حدثنا سهيل عن ابن ابي تعيد يا رسول الله قال تشبيه الكاذب بين الجلال أنا أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تساءل أحدكم فليضع يده في فيه أبو الكلب على فيه يسجي هنن أباكيوتا فإن الشيطان يدخل فيه ومن شيطان يلا شباء لمن wato hamma shi za a yi wasu ke cewa wai har idan kan bayan ka gama amma har ka ji sai kai wai dan ka kawo shi amma ba ba ji ji bai an ga da ke ku ai an ga ma kan yafi ji kai iya iya ko da ne domin mun fada a baya dalilan da yake sa amma dalilai ne guda hudu da biya yunwa bacci da hawa kawo nan ba ai duk gaba ɗin da yake kan ko idan ka ce wa ita kuma ta jawa daga Allah haka hadisi ya nuna mun biya da kuwa baya an fahimta ko to fa inna shaytana ya kullu fi ilayna ila da amma حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن عطاء عن ابن عباس قال اذا تثاب فليضع يده على فيه اذا مسلم زي اتجاه محمد يزن يعمل اكم باكين فانما هو من الشيطان domin ita daga shaitan ce take bayan bukari musulun ma ya fitar da wani ya fitar da hadisi حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل نعم بشر بن المفضل حدثنا سليمان الكيسي قال حدثنا سعيد قال سمعت ابنا لابي سعيد الخدري ناجي وان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث ابي ينا زنتر da mahaifina an abi shi kuma daga mahaifinsa kaga daga wakilin abu sa'id al-khudri kenan سعد بن مالك ابن سنان قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي إذا تساءل أحدكم فليمسك على دين إذا سيكون لي أما قال وكنا ينكوها فإن الجيران يقولوا يمكن أن يكون جلسة bayan bukari a adabul mufarad sannan mutum ya fitar da hadisi a kitabul zuhur abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul aya to za iya ji hadisi da idan lokaci ya yi kuma wata hadisi yana da tsawo sai mu kiyaye babu hal yufli ahadu ra'si ghairi sai ko to ma to kitan da mun da حدثنا خالد بن المقلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي اذا تتابع احدكم وليمسك بيده فمه يخالي باكين da hannun fa inna shaytana yadkhuluhu domin gidan da yake shigarsa mutumin ya fitar a cikin kitabun zuhur abu dawud ma ya fitar a cikin kitabun aya yake wannan shi shi shi a cikin bar sai babu yana da tsawo kuma hadisin sanin yana kan karkashiya dole sai a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa Allah ya kuskure Allah ya kuma cikin sarki ya yi mana muna da kwanan da suna yawawa da kuma kuka wani kuka Allah ya yi yawa mana da kafin mana da kai marasa lafiya gida da su da Allah ta wasu lafiya da da gida lafiya na inda ta lafiya Allah ta nuna wa da siya da siya da kuma wani kuma mota Allah ta nuna wa da siya da siya da siya kuma wani kuma mota muna da Allah da suna yin kyawawa da su da kuka wani da siya da siya da siya da siya da lafiya muna da Allah da suna yin kyawawa kalma da sauran da mu lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake ba wa shi ana yayewa mu muna da Allah da suna yin kyawawa waɗanda suka ga aure a gaba da waɗanda aure su kawo da Allah su gina wa اللهم آمنا في وقائنا وأصلح أئمتنا ولا تغوينا واجعلنا في من خلق ولا أحوال ولا أسرائيل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Thank you.